Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu dawo an kara baiti daya shine inda mala ya ce wastajili ma'ana man li nafsihi arab talhaq bi man min nahar irfanin garab wa man yuqaddim nafsahu inda nazar mu'allifan min al-qadaya ma hadar yakil bi shakali bayyin al-intaji iz kalquhu min rifatin amshaji وبعد هل لم يكن شيئا سارا شيئا هو الأسماء والأبصار والحكمة الرائقة الإيان والفضل بالمنطق والبيان والأقل والقوس على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق وغيرها من أمره القريب وحسره yi kowal aribi alhamdulillah ya ce malam ya ce wastajili ma'ana balle nafsihi arab ma'anar wanda isan kansa to ya san ubangijinsa to istajili ta fito fili tunda ya ce faƙara wa fi an fusikun ma'afala tazafa bi rashidin nuru huma afala to sanin kai shine sanin Allah amma da aka ce man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sun ce ba magana annabi bace alaihi salam ya haibun mu'azir razi shine mai wannan magana ta zama mai karfi sosai to abinda malam yake so ya nusar da mu idan mutum yana so ya san kansa abu biyu zai duba nafsu da halku da nafsu da halku nafsu shine abin da Allah ya halitta na ma'ana da ba a iya gani wanda shine haƙiƙar mutum ɗin halku kuma shine ganga jikinsa yadda aka zuba shi shi ma abin kallo ne to nan biyin yake so ya nuna mana to da yace fi anfusikum afala tabsiruna sai ce istajla ma'ana malli nafsihi arab ma'anar wanda ya san kansa ya san Allah to ta fito fili talhaq biman min nahar irfanin garab zaka riskar da shi da wanda ije kogi na ilimi ya kamfata wanda je kogi ya dinga kamfata to zaka hada shi da shi in ka samu sanin kanka kamar kogi ka je kana ta kamfatar ruwa kuma yi kaddim nafsahu inda nazar wanda ya gabatar da kansa yayin kafa dalili shine nazar wato al-istidlal kafa dalili da kuma yin tunani mu'allifan min al-qadaya ma hadar ya hada qadaya wacce take a fili ta fito shine as-sugurawar kubra su ne ƙadaya ɗin asubura wal kubura ita asubura ita ce da ba ni kuma sai yanzu gani to na dalili ne na cewa kai farare ne ita kuma alkubura shine ka ce ana hadisu ni farare ne to inda zama farare to labudda limin muhudisin to ba makawa a wanda ya samar da ni to ne isa ce kadaya sugura da kubura shine ce ka hada su biyun dukkaninsu za ka san Allah da su ya ƙis bi shakale ka ƙiyasta shi da dalili shine shakal bai dalili bayin intaji wanda sakamakonsa yake fili to nan su gurar zai kawo ya ce iz halkuhu min rufatin amshaji domin halittarsa daga rufatin amshaji wato ɗigon ruwa wanda yake cume cuɗanye aka haɗa na mace da namiji da shi aka halicce shi kaga da ba shi kenan alam yaku nu rufatan min maniyin yumna suma kana me halakata na faka laka fasawa kaga na nuna da mutum ba shi aka zo aka samar da shi hal ata alal insan hinin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura amma inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira to wannan mala yake so ya nuna mana cewa an kana so ka san Allah alhamdulillah wato ka sami waɗannan amma zan komo da mu dai farkon sanin kai sanin kai man arafa nafsahu din shi idan ana sanin kai nafsu din inda za ka sami hujja ka san Allah shi ne na farko ka san cewa ita nafsu ita ce mamba'u shari kulli ma'uɓɓuga shari gaba ɗaya saboda mai saboda aljihalu wa zulmu min ha da jahilci da zalunci daga cikinta yake fitowa to ita ce tushen duk shari yasa annabi alaihi a hajjin ban kwana da izo ruduba sai ce na uzubillahi min shururi anfusina shine tushe sannan wa min sayyi'ati amalina sai 'ya'yan da kuma take yi shine sayyi'ati al'amal to abinda zaka fara sani na farko shine ka san nafsu babu alheri tare da ita ko daya dukkan sharri daga gurin ta yake fitowa ita ce maɓuɓɓugarsa to kai kuma nausin taka ce in ka san wannan abinda za ka fara lura da shi duk inda wani alheri ike to ba nata ba ne duk inda alheri ke ba nata ba ne daga ina ike to sai taimako na wanda ya halicce ta to nan za ka fara sanin kanka sannan haɗa'i nata ne shi da zuci nata ne gaggawa nata ne haɗama ta ce to saboda haka sai mutum ya duba yana saɓar ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tabbatar tana da naƙasu ta waya me a gabansa shi ya ƙoƙari ya cike wannan tawayar shine ya gyara na biyu sai ya fahimci cewa ita nausin tasa tana da bukata mecece bukatarta tana bukata manyata wallaha wanda zai jibinci lamarinta ya mata jagora wai hafazu kuma ya kare ta na uku yana so ya sami wato lafiya ya huta ya kuma hutar ya huta ya kuma hutar ya huta shi ne min ru'unatiha wa hamakatiha tana da wato tana da wato gyambo wanda ya caɓi yana ɗoyi akwai kuma rashin hankali da wauta tare da ita wannan rashin hankalin da wautar da take da shi da wannan gyamban shi ya sa fir'auna ibuto karara ya ce ana rabbukumul a'la to ka tawa tana da wannan takama tana da shi shine ru'una da hamaka shi ya jawo namuruzu ya ce ana uhuyi wa umitu al-ittihadu wal hululu wannan ne yake jawo shi ru'unarta da hamakarta ita ce take sawa ka ga wane ya farcen su sakace dan me in ta gyaru to ba za ka yi wani makahuta sannan ka hutar da mutane in ka ga mutum yi wani makaru to ita ce tana da datti ne ta wato wato shi gamban ya riɓe in yi wani sihiri ta riɓe in ya je wani ƙulle-ƙulle toshe masa hanyar arziki ta riɓe to sai ya kokarin ya raba ta da wannan ru'unar da hamakar to shine yastarihu wa yurihu zai huta ya zaman ta lafiya kuma zai hutar da wadansu wannan fa bangaren sa ne to sannan in yana waje da wannan zai san Allah ta ina zai san Allah shine si'atu afuhi wa magafaratihi yalwar afuwar Allah da kuma jin kansa me wannan siffar in ba afuwa Allah ba zai bar tururuwa ta ta wato ta zaga doron ƙasa ba ma taraka ala zahar hamin dabba sanan zaka gane mahallicinka afu ne ga huri ne sannan in ka san si'atu afu billahi wa maghfiratihi to na biyu sai ka san cewa la najata illa bi afwillahi wa maghfirati aw la sabila ila najati illa bi afwillahi wa maghfirati babu ta inda dan adam zai tsira wallahi sai in Allah ne masa afwa sai ya ji kansa sannan na uku sai ka san karamuhu daraja wato karamcinsa me karamcinsa an halice ka ne a bisa yin kuskure yanzu za ka yi kuskure kai ta makashi kula ibn adam haɗa to wannan kuskuren da kake yi to karamcinsa sai ya maka muwafaka ya ce ka tuba na muwafaka ce in bai yi ba duk abin da za a yi maka ko ana buga goron tambura ba za ka waya ba in yi maka afuwar yi maka muwafakar ka tuba to sai baka dama ka tuba in ya baka dama ka tuba kuma sai ya karba sai ka san shi da wannan shine sanin sa sannan in ka san shi ta hanyar wannan to sai kuma ka san iqamatu hujjati adlihi alayka ya kafa maka hujjar adalci me hujjar adalci shine li kulli zanbin ko li kulli zunubin uquba duk laifi akwai ukuba da za a yi wala budda to kai kuma kana laifin don haka sai haɗa ka da musifa sai kai asara sai kai rashin lafiya sai kai rashi waɗannan in suka zo yana gaya maka adalci na maka kana zunubi dole duk zunubi sai an hukunta ka to da in baka sai ka mutu in hukunta ka shi yasa ne maka ana ya fi maka sauki ba shine zaka san shi in yi hada karin musifa ba za ka yi fushi ba iqamatu hujjati ajlihi alayka shine man arafa nafsuhu arafa rabbuhu sannan na biyar shine an tu'amila man asaa ilayka bil ihsani duk wanda ya saba maka to kai masa mu'amala da kyautatawa domin kai kullun saba masa kake amma isa ne yake maka so da ka in kai wannan so kake shi ma i maka abinda kake domin aljaza'u min jinsil amal to wannan yasa na dawo da mu baya dan ne mana wannan shine sanin Allah sai ka san kanka zaka san Allah to wayannan ba'ari ne daga cikin sanin ubangiji subhanahu wataala wanda duk da kanka zaka a'auna ka ga to shine ka san shi wannan zaka kuma daina ganin da'arka domin la tusawi shay sannan kuma tanzu'u rida al-kibri wal azmati an nafsik zaka cire girman kai daga kanka wa tartadi libas az-zilli wal inkisar sai ka sa tufafin kaskantar da kai da robewa da kuma tsinkewa kana cin tsoro baka isa komai ba to wannan shine sanin Allah to in ka san ka sitanan to sai kuma iz khalquhu min ifatin amshaji halittarsa daga nufatin amshaj wato dugun ruwa wanda yake ke cuɗanyi to nan kafin na wuce ƙur'ani ya faɗa abu biyu sura ta fara saukowa ƙur'ani mai allah ya ce ikra bismi rabbika allazi khalaq sai ce khalaqal insana min alaq daga alaq ya halicci mutum to a wani gurin kuma sai ya ce mina dufatin amshaci da dufatin amshaci kaga an samu karo domin dan adam a duwar ne wato zango-zango a ɗaurin awwali wanne wanne ne a ɗaurin sani haƙi zuwa kan sha'ana wa kalgan akara to su da wata surar ta ce laƙarƙalar ƙalan insana min sulalatin min ɗini sun maja'alnahu nudufatan ko sun maja'alnahu nudufa haka ne fakalan nuduf fakalakana nudufata alaka fakalakana alaqata mudga fakalakana mudgata izaman fakasawna izama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin to wannan qur'ani ya ce min alam kuma ya ce min rufatin amma a ka'ida a ɗaurin awwali zangon farko shine nudufa don za'annahu nudufatan ko fi ƙararin bakin sun makalaka na nudufata alaka sai bayan nudufa sannan ake yin alaka amma da a can da ya faɗa suka ce hikima ce ta magana saboda halaka jimlar ko kalmar mukawwan na ce min ha'in wa lamin wa kafin to dai zana wasu ce alak kawai harafi ɗaya ya canja lamun kafin wannan aini ya saka saboda rizin na magana musiƙa ta tashi shi sa yi haka sannan makasudi da ake so a cimma ɗaya ne in halittar min fatin ce ana nuna maka isar wanda i halittar imamin alaƙin ne yana nuna maka isar wanda ya halitta ba kuskure a ciki sannan kuma in ya zo alaƙ an san jam'i ne ƙwaya ɗaya alaƙatun to in ya zo sai ya ce ikra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana kaga insan mufrad sai ce min alaq ba min alaqatin ba min alaq daga alaq ya halice shi sai ya faɗi jami'i to ma'anar wannan al'insa ɗin ba mutum ɗaya ake nufi ba dukkan ɗan ada so da ka al-istigiraƙiya ce to shi sa ke haɗa su da wannan to ita nudufa amshaj an fara bincike a kanta tun karni hudu kafin haihuwa annabi isa alaihi salam a ce kaza a ce kaza ba iya gani na ashirin karni ashirin da hudu duniya ce tana bincike su arasto su aflaton dukkan wannan manya-manyan falasifa kowa ya yi ya rasa amma ƙur'ani yana zuwa sai ce min rufatin amshajin naftalihi faja annahu sami'an basira kawai uku daya yi mata abinda aka shekara aka yi karni 24 anai shi ko yana zuwa kawai lokaci da ya faɗe ta rufatin amshaj shi abun rufatin amshaj shi namiji nasa ana kiransa alhaiwanil manawi ita kuma mace nata ana kiransa buwaida to idan ba ta yi al'ada ba na tabawai da ta fita gurin da ya fita shine yake kira al-jismul asfar shi kuma namiji nasa alhaiwanil manawi kamar rocket yake lokacin da ubangiji yake son za a halicci mutum tsakanin buwaida ta mace da wannan haiwanin manawi na namiji nisan nasu ba karami ba ne wani yana jikin mace yana jikin namiji to ta yaya za a yi sai jefa soyayyar wannan da ta wannan sai je yana santa je yana santa sai a daura aure sai saƙa su da sha'awa suna haɗuwa sai haɗa gurin shi sa ce kallo wannan kallo wannan idan ya haɗa su idan ya fita a lokaci ɗaya sama da miliyan ashirin ne ke fita shi lokaci ɗaya kamar rocket to idan ana so za a yi za a tashi za a tashi wato wata halitta wacce take bata kai idan fara ba za ta taba jikin mace tana taba jikin mace sai gashin kugunta sai zama kamar ka kara roba kusa da wuta sai laushi sannan sai a gaya wa mahaifa cewa ki daina motsin da kike akwai mahubil wani shantu ne haka yana da kamar hawa uku shi kuma yana feshin chemical duk abin da yake mai rai izo zai kashe shi sace ya dakata ko da shaida ake nada na haihuwa iya wannan mahubil din iya gaba ta ɗaya ake iya sawa da ta biyu da ta uku yadda kudura ce take ja ba kai aiki ake sa ba sai ta ja in ba ta ja ba sai a ce bai yi ba to amin idan ya wuce duk za su daina yana zuwa duk sauran za su mutu kwaya ɗaya kawai zai zaba shine khiyaru min khiyari min khiyari min khiyari zaɓi kan zaɓi kan zaɓi to wanda ya zaɓa ɗin shi ya san me yasa ya zaɓe shi kuma in mace zai halitta ko namiji shi ya san shi ne alƙalami na nawa kuma dan me isa ya zama alƙalami na nawa yana zuwa in ya tafi ba sai kallemin mahaifa sai ya kamo waccan buwaidar sai shigar da ita in ta shiga hawa na ɗaya na biyu shi kuna haiwanin manowi sai shiga suna haɗuwa sai zama kamar kifin gyada in ka buɗe ta za ga kifi biyu ce to sai su haɗe to ya zama da dufatin amshaci to sai ya wuce tsakiya nan kuma an masa mahalli yadda ka san tuntu na ɗorawa in za ta yi ka ganshi da wannan gashin to haka za a yi masa shimfiɗa sai an mun shimfiɗa riɓi takwas sai shiga ciki to yana shiga zauna ya zama alaka to daga nan sai ubangiji subhanahu ta'ala sai ya sa na namijin ya zama daban daban daban daban daban na macen ma ya zama daban daban to akwai adadi da yake zama na namijin da na mace amma duk da wannan kuma zai ware wata guda ɗaya sai ta zama ashirin da uku ɗayar ma ta zama ashirin da uku wani duk ya zama ashirin da uku nan shi ne a jikin halittar ɗa namiji za a samar da maraina saboda wannan ɗin shi sake fito da wannan adadin ita kuma mace za a samar da buwaida za a samar da abinda suke kiransa babu waida ba a mibiyar tana da mibiyar su ta kuma nata ita ma kamar marina suke amma suna cikin kogunta shi kuma da shi za a sake halittar wannan to sauraka sai ya canja sai zama chromosome zai zama chromosome za a sa masa halitta guda biyu ɗaya yx to namiji za a yi da ko sai kamar xx ba kasafai ake samun wayi biyu ba amma masana suka ce kamar khalid ibn al-walid duk yanda aka yi nasa wayi din biyu ne kisa karfin ya wuce tunanin dan adam da jarumtar da babu shayi ba fargaba to idan aka yi wannan chromosome din to shine za su yawa in suka yawa to anan su siffa ta wurasa gadon uwa da uba guda miliyoyi ake samu zai gada a iyayensa zai gada a kakanninsa wani sai ya tafi can har kusa da annabi adamu da sai ɗauko sufuri a saka masa ana to in aka yi wannan to kafin kuma a zama wani abu sai kuma a mai da shi harafi a ba ta sa ja sai a mai da su harafai gaba daya sai kuma a mai da shi halazu shine dodon koɗi don likitoci sun san wannan to sannan ya kawwana shi kuma sai kuma a soma cancanja shi daga nutsufa ya zama alaka daga alaka ya zama mudga mudgar muhallakatin wa gairi muhallaka to bayan wannan kuma sai izam ƙasusuwa su ma sun fi ɗari biyu da wani abu wani mulmulalle wani mai hororo wani sindindin ike wato a dunkule wani kuma yana da kwari wani kuma yana da wani yana da ƙari a ciki wanda zai shiga ciki sai ya haɗe wani kuma guduruf ne da shi kamar gurin gunsi wani kuma gisha yadda ka san rariya haka an kafa sau na dabba za ka ga wani ƙashin gudu wani rariya rariya kowanne da manufa sannan ƙashin ko sai rufe shi da nama ka sunar izama lahaman ya rufe shi da nama sai zama na aiki biyu shi nama ba zai tsaya haka ba sai a ƙashi shi kuma ƙashi ba zai samu sutura ba sai da nama kowane wa ɗan uwansa sannan bayan wannan to kuma sai ce an sha'ana wa halkan akhara sai kuma mai da shi wata halitta daban wadda shine mutum da fa'i zuwa dai inda Allah yake cewa suma innakum ba'da zalika lamayituna suma innakum yawmal qiyamati tub'asuna shikenan saboda haka in ya fara daga nufa wannan ya zo duniya da kurjikun tiflan ta fadda mutum kuma rarrauna yana da adawar guda uku wato zango uku Allah da zai kala uku min du'ufin sun maja alamin ba'adi du'ufin kowa sun maja alamin ba'adi kuwatin du'ufin washe ba shi kenan duk kullum muna gani a itatuwa in ka je shuka a gona haka take tana tafiya kaɗan kaɗan har ta da kan wakan gima ta dinga gorewa mai gona na mamaki ana gani ana ana sha'awa to idan lokaci kuma iska ta kada tarahu musfarra yake nan haka dan adam yake yana tafiya fulilliki ana daukan sa ana rufe shi ana wane ne to daga nan in ya daga kuma sai ya kawo karfi in abu ita so sai ce suwaye ba mu ba wai shi ma ya isa kenan eh to ya ta kaiwa da kuma shine samartaka a tafi can ayi wannan ayi wannan wanda Allah ya muwafaka shine zai amfani da wannan dama wajen bin Allah wanda haka ba sai tafi sharholi ya sakuri yana ta zalunci yana ta abu wanda ya ga dama ya zalunci kansa to ana nan ana nan amin sai kuma sai a kuma kasa kuma sai kuma rauni ya dawo sai hankali ya bakilce sai kuma a fara in an ga bawali ana kuka ana tsammanin maciji ne in za a je roda ta jikansa shi zai riga jikan kuka haka abu zai tafi kuma har a kare to wannan shine dan adam shine halittar da zai gane kansa ta ba kowa bane shi dole hakure ba Allah subhanahu wataala saboda waɗannan matakan da yake bi din shi mutum idan ya kai matsayin nan na samartaka da ƙarfi to jikin lafiyayye ne ƙwaƙwalwar tangarangan take sannan shagulgula na duniya ba sa kansa nauyin iyali bai hau kansa ba nauyin al'umma bai hau kansa ba to duk abin da ake soyewa Allah a wannan gabar ya kamata yasa abul hasan tahami ke cewa wa tarakazu khayla shabab wa hazaru an tustaradda fa innahunna awaru ka hau kan ingarman samartaka kai sukuwa ka sa ka bi Allah kai a hankali kada gobe kiyama Allah ya zo auna matakan rayuwarka a zo nan a tar da kai fanko kai bai sai dai kama kama sai abinda ba a rasa ba mun karatu ne nan za ka yi in abu me za ka yi nan za ka yi to haka ake yi yanzu kun ga in ka kalli al'imamul bukhari lokacin da yana shekara sha bakwai ya faskara da ya shigo bagadad shi zuhuli yana babban malami sai hasada ta kama shi wani yaro ne za ce yana da wani karatu muna na shi kenan idan wannan sai ce a kawo almajiransa ya ce ga hadisai goma goma ku burkita matanin da sanadin in ya zo ku bashi don mu kure shi yana shigowa ce kaka zauna idan gajera masa hadisi ban san shi ba ban san shi ba ban san shi ba sai da ya gama goman sai ya zauna wannan ta suka kawo guda ɗari sai zauna ba sai ce to kai na farko kace kaza kace kaza sai dai ka masa duk guda goma a burkice sai kuma ya ce to ga wanda na sani ya gyara duk sai dai ka musu ɗarin a burkicen kuma ya ka musu wanda ya kamata shi kenan zuri dole ya haƙura to kaga samartaka kenan haka yi al'imamu malik a rana ɗaya sai ji gurin malami ashirin ko talatin kowanne ya je zai ɗau hadisi hamsin ɗari kuma ya zauna kamar fata gobe sabo zai dauka imamu shafi'i da ya je madina ya sa wajen maluku da ya zauna kwana bakwai ya haddace muwadda da ya wata alama ya dangule ya sa a tafin sai ce wani yaro ne zai shigo wasa nan ce ba wasa nake ba alama ce ne gudun da na samu abu kaza nake sai ce da gaske ce muwadda kamar na haddace ta sai to karanta na ji yana karanta na ce zai fata ziriya fata ziriya fata sai ka mace ita kuma na ga muwaddar ta asali a maka a muta ita wadda ya rubuta ta fi ƙarfin mutumin yau in ya ce misali haddasa ni ya haya haddasa ni ya haya an maliki su ce ce wa sakinin bi balade kaza lokacin da yake zaune a gari kaza sannan fi shahari kaza fi sanati kaza sai kuma ai gaba duk wanda aka sai ya masa wannan amma sai haddace ta cikin kwana bakwai to haka ake samu alƙali iya da wanda ya ashafa har kaga ya je gurin abokinsa ya tara ya yi littafi mai shafi 800 sai ce ba na aro ya sha'a gobe zan da maka da shi ce to shi kenan sharaɗi gobe za ka da da shi alƙaliri ya zo to da aurensa ya zo na yana karantawa har asuba a ce mace ta zo iya wuya alƙali yadda ya ajiye tafi sallar asuba ka mai gida ta ƙone shi kwanansa ba ina dawowa ina littafi sai sai na gama da shi littafin da ya shagala da kai kaji sauraro na tuni ta ƙone shi shi ke na alkali ya sai tafi gidan mai littafi sai ɗauko takarda da alkali zan dinga maka shibta littafin ka ji daidai ne kaza yana rubuta sai da ka musu shi kaf a kwana ɗaya ko samartaka kenan haka ake in ka kalli shi usman dan fodiyo ka kalli shi muhammad bello ta gamu da mullah bi rahmati kaga amsar da ibawa Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Kanami kai kanka ka san saurayi ne ya karatu ya karatu kan khairul quruni qarni sai da ya rubuta ya kai shafi 30 yana faɗa hikimar da Annabi alaihi sai ya faɗi wannan amma saurayi yana shan yana shan ganye yana shan kwaya yana kwacen waya ina saurayi ya lalace a banza bai amfani komai ba wayar da yake kwata shi ma zai iya irinta zai kirkiro wacce tafi ta amma ya lalace kuma hukuma ta bashi ya lalace ɗaya suka bashi ya lalace society ya bashi ya lalace amma ƙwaƙwalwarsa da ta wa'ancan ba abin da ifita ba ta fito wa'ancan ba ta fita sa ba kuma tasa kwakwalwar tawa da taka da ta kowa in za ka dinga saka mata sabon ilimi duk sakan ɗaya ka sa mata sabon ilimi wajen sakan ka saka mata sabon ilimi sai ta shekara miliyan uku ba ta cika ba amma haka haka bata take tafiya korin yanzu isa ce ka kalli mutum iz khalquhu min afatin amshad ka kallo wannan ka gane wanda yi wannan ba karamin abu bane hikima ce da iko da isa da kudura mutlaka da mashi'a mutlaka sannan aka gama aka zo su ɗaya nan za mu tsaya saboda lokaci aka zo wanda za a fitar da abubuwan da aka yi na halitta jikin wa'yanda ya halitta ɗaiɗai a jikin ɗan adam da hikima ba yadda za aka ƙara biyu ya biya bukata sai dai rikici da wanda ya biyu biyu ba dama a yi ɗaya in aka ƙara ɗaya ko aka rage shi ke na samu matsala ta ka yi musu ko ta halittar yi ta ko sai taimake ta da abin zai taimaka mata wata kuma ita kawai direct take aiki آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام